الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar na ranar Juma'a goma ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata wani misali mutum ne ya yi wanka-wanka na janaba ko abin da ya kama da haka idan ya sanya susetinsa idan arwallar shi ta warware zai iya yin shafa a kansa kwarai da gaske matukar a cikin wankan nashi akwai arwalla cikakka an gane ko in ya zo da wankan akan sifa yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan wanka na ibada to mutum yakan iya saka susetin shi a gaba in arwalla ta warware to ba sai ya fitar da kawahuwan zai yi shafa a kan shi don ba bambanci tsakankanin shi da arwalla domin shi hadisin almugira ibn shuba lokacin da ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwan arwalla yana zuba masa yana wanke gabansa bayan ya shafa ruwa a kai ya shafa a kunne mugira sai ya sunkuyo domin ya fitar da kufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ce masa da'ahuma fa inni adkhaltuhuma fahiratayn manzan Allah ya ce rabu da su domin na shigar da kafafuwa na a cikin wannan kufi halin suna tsarkakakku a lokacin na maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya shafa a kan kofinsa an gane ku don haka dai a shahid cayi ya shigar da su a lokacin nan kafafuwansa suna tsarkakakku ma'ana ya yi arwalla arwalla cikakka don haka in mutum ya yi wanka wanka na ibada musamman wankan janaba to mutum yakan in ya shigar da su sai yakan iya yin shafa a kansa na'am
bambanci a kan abin da bambanci da inda abincin bambanci ba kamar yana halitta mu ruwa a kan guda.
bai ya halatta bai ya halatta mutum biyu waɗanda suke baligai maza ko mata su ringa lulluɓa a cikin mayafi guda hani ne daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sawa'an maza ne ko mata ne ko mun kusacinka da mutum baya halatta ku ringa lulluba a cikin mayafi guda domin shaidani yana kai kawo game da dan adam ta kowane hali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk halin da dan adam yake shaidani yakan halarto shi hatta da wajen cin abinci duk halin da mutum yake ciki hadisi ne ingantacce to don haka shaidani a kowane lokaci fama yake raya ma dan adam ya kawata masa aiki wanda yake na alfasha shine hikima ta shari'a da ta hana cewa maza biyu ko mata biyu su lulluɓa a cikin mayafi ɗaya wannan haramun ne nassi ne bayyanan a bayyane daga maza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hani game da haka ko mun kusacin ka da shi na'am
malam ko mutum zai iya yanayin da na zafi ya zamna daga shirin dubu ba ya cikin gida ko cikin daki wanda alhaji da kwarin auna ba shi kadai ke kwana cikin daki da kusa zai tsawa ba ya daga shirin
wani misali wai mutum yana iya zama da gajeren wando a cikin gidan shi ma'ana kamar kilotin sauran shi kwarai in babu wanda yake misali haramun ne ya ga al'aurarka to wannan ba laifi ba ne ba an gane ko misali a ce a cikin gidan daga kai sai matarka to wannan ba laifi ba ne ba amma in dai akwai wani a cikin gidan ko da ɗanka ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce to baya halatta wani ya ga cinyarka domin cinya al'aura ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi yake cewa alfakizu aura cinya al'aura ce kuma haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ihfaz aurataka illa an zaujika aw ma malakat yamin aw ma malakat yaminuk aw kama qala manzon Allah yace ka kiyaye al'aurarka kar wani ya gani yace sai dai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka manzo Allah yace ka kiyaye al'aurarka kar wanda ya gani sai dai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka dan haka sai in ka amintu game da shigowar wani cikin gida kai tsaye kenan in daga kai sai iyalinka ne misali matarka ba laifi bane ba sai dai akan matsalar ta cewa cinya al'aura ce ko ba al'aura ba ce akwai da yawa daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa cinya ba al'aura ba ce domin hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ɗan kware ma'ana cinyar shi abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya nemi izinin shigowa gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya ce a ba shi izinin ya shigo sannan umar shi ma ya nemi a ba shi izinin shigowa aka ba shi izinin shigowa cinyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tana bayyana ba tare da ya rufe ba usman Allah ya kara masa yadda ya zo ya nemi a ba shi izinin shigowa manzan Allah ya ce a shige shigo kafin ya shigo manzan Allah sai ya tashi ya gyara zanen sai ya ja ya rufe abin ya daure ma wasu daga cikin sahabbai kai suka ce ya rasulullahi abubakar ya shigo baka gyara zama ba umar ya shigo baka canza zama ba amma da aka ce usman zai shigo ka canza zama maza Allah ya ce yaya ba zan ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su ma jin kunyar shi suke to wannan hadisi shine wasu malamai suke ganin cewa cinya ba al'aura ba ce haka kuma da hadisin da a ranar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga yakin wannan ya ci khaibar da yaki ranar da ya shiga cikin yakin birnin khaibar sahabin da ya rawaito hadisin ya ce ina kuturin abin hawan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana gaba ni ina baya ya ce cinyata tana gogar cinyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane shi ma wannan dalili ne na biyu waɗanda wasu malamai suka tafi akan cewa cinya ba al'aura ba ce illa kasancewar wancan hadisi ne ingantacce wanda ya ce alfahizu aura wato cinya al'aura ce don haka shi kuma ka'ida malamai suka ce idan aiki da faɗa suka ci karo to aiki faɗar ita ake gabatarwa don haka al'imam bukari a baban da ya tafi akan cewa cinya al'aura ce don haka a magana mafi rijaye cinya al'aura ce baya halatta mutum ya bayyana da ita na'am kuma ya dace a rika tsara balo haka don saboda sada zumunci a bisa balo wasa ne wanda yake na motsa jiki wanda ya halatta amma yana da sharuɗa akwai abubuwa waɗanda in sun mohinta tana nan a matsayinta na halacci ita balo ko kokowa da sauransu amma matukar akwai ɗaya daga cikin waɗannan al'amura idan suka kutso kai to ta zama haramu wanda akwai littafi na musamman da wani malami ya wallafa shine mashhuru hassan alu, alu salman ya wallafa littafi mai suna wannan kuratul kadam yake cewa ma wannan mafas- wa mafasidu a nan ya zano mafasid barna ta wuce a lissafa ta ita kwallon kafa irin abubuwa da suke faruwa amma irin waɗannan abubuwa in su muhinta to tana nan a matsayin halacci domin shari'a ta kwadaitar da mu akan riyada shine motsa jiki duk wani abu wanda yake na motsa jiki to ana buƙatar mumini ya kasance yana ya kasance a kan shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga sabon littafi na 35 shine kitabus salam kitabu salam littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato sautu ko kuma mu ce komant kamar yadda bayani ya gabata har ma mun tsaya ƙarshen babi na biyu baban da ke bayani game da wato in za a ba da koman game da abin da ake aunawa da skili ko abin da ake aunawa da zakka to yana daga cikin sharuɗansa a tabbatar da gwalgwadon wato adadin kenan zakkan da ake bukata ko kuma kiloluwan da ake bukata bayani ya gabata shi wannan babi na assalam wato babi ne wanda yake mai zaman kansa daga cikin mu'amaloli wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa asalin abin da ya shahi shi komand ma'ana assalam wato akwai wani nau'i wanda yake na haramci illa kasancewar shari'a ta yi rangwame ne ba don komai ba saboda bukatun jama'a zuwa gare shi amma tare da cewa shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da almajirinsa ibn qayyim sun tafi akan cewa kasancewar shi assalam wato kiyasi ingantacce ya tabbatar da shi babu wani abu wanda yake na saba ma shari'a daidai da miskala zarra game da shi kinan mu'amala ce wadda take mai zaman kanta wadda Allah subhanahu wata'ala ya shir'anta mana kamar yadda bayani ya gabata wato shi assalam da shi da assalaf malamai suka ce gaba ɗayansu ba su da bambanci ta fuskar lafazi da bangaren kuma ma'ana me muke nihi da bangaren lafazi domin zakkan da zaka auna kalima ta assalam da shi zaka auna wato kalima ta salaf domin salam ala wazni fa'al haka kenan salaf ala wazni fa'al to ta fuskar ma'ana ko gaba daya ba su da bambanci don haka malaman suka ce an ambace shi assalam suka ce li taslimi ra'asil mali fi majalisil aqd domin bada wato shine uwar kudi a lokacin da aka kulla wannan mu'amala kenan ta koman domin yana daga cikin sharadin koman dole in ka bada koman da take yanke zaka lissafa kudi ka ba wanda ka bashi koman suka ce kuma an ambace shi da assalaf suka ce litaqadimi ra'asil wannan litaqadimi ra'asil mali kenan qabla akhdhil mabit domin gabatar da wato shine kudi kafin karbar kayan kudi kenan saboda kai ka ba da kudi amma kayan kudi sai zuwa wani lokaci za a karba don haka ake kiran shi as-salaf to bayani ya gabata cewa salam yana da ginshikai guda uku ko kuma a takaice mu ce yana da rukunai guda uku menene rukuni na farko daga cikin rukunan salam na'am to yana daga cikin wannan kin wannan kin wannan sharadi ne ba abinda muke nihi gimshi kansa na'am yawa kenan wannan kenan al'aqidan sai mu ce al-muslim wal muslamu ilayhi kenan ga mai ba da koman ga wanda ake ba koman sharadi na biyu wannan rukuni na biyu yawa shine kenan sai mu ce almahal me ake nihi da almahal kenan shine asaman in ma ka ce asaman ko kuma ka ce ra'sul mali sannan na biyu sai ka ce wal muslimu fihi abinda aka bada na koman an gane ko kenan rukuni na biyu duk da cewa wannan kenan in dai alat tartib ne wanda ya rage shi ya kamata ya zamanto na farko kamar rukunai ne na saye da sayarwa al'ishahu wal qabul as-siga kenan farko kenan a samu siga shine al'ishahu wal qabul kenan kai ka faɗa ina buƙatar zan ba da koman kin kaza shi kuma ya ce ya yarda ya amince a bashi wannan koman an gane ko kenan siga sannan al'aqidan kenan shine al-muslim wal muslamu lahu kenan wannan rukuni na uku shine almahal abinda ake nihi da almahal kenan asaman wal muslimu fi ga kudi kuma ga kayan da aka bada koman to bayani ya gabata akan sharuɗan sa cewa yana da sharuɗa guda shida sharaɗi na farko duk abinda za a bada na koman ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi ta ɓangaren sifa sifa wadda kudi yakan saba a sababin sabawarta kenan dole sai an tantance in an tabbata abin nan ya sha bamban ta bangaren sifa to ya kamata a tsaya a dandance kada ka bada abu haka a dunkule in dai an tabbata in sifa ta saba kudi yakan saba to anan dole sai an tantance sharadi ne duk abin da an san kala-kala ne yana da wasu sifofi da suke bambanta in za ka ba da koman dole a tsaya a tantance shi ne muka yi bayani ka ambata jinsin abin da kake bukata sannan ka ba da bayani game da nau'insa ka ba da bayani game da ingancinsa da launin shi sannan kuma da kira wani gari ne ma'ana a wani gari ne ake kira kaya kina wannan dole sai ka tabbatar da waɗannan abubuwa biyar shine muka yi misali kamar mota ka ce mota nake bukatar ko zan ba da koma jikin mota sannan ka faɗi nau'in motar da kake bukata an gane ko honda ce ko kuma toyota ce sannan kuma ka ba da jauda kinta me ake nihi da jauda kenan kwaliti kinta saboda hawan hawa ce sannan kuma ka ba da launi launi kaza nake bukata sannan kuma ka bada kenan garin da ake kira ta kenan kira gari kaza nake da bukata sharadi na biyu shine muka yi bayani muka ce al-ilmu bis saman da shi wanda zai bada koman da wanda za a ba koman kowa ya zamanto yana da masaniya game da kudin da za a bada kai da zaka bada kudi ka san nawa zaka bada shi wanda za a ba koman ya san nawa ne za a bashi shi kuma in ma kudaden ne ya tabbata cewa sifa ce za a bashi ko nera ce za a bashi misali sharadi na uku shine qabudu samani fi majlisil agani karbar kudi a inda aka kulla wato wannan mu'amala ta bada koman kenan a inda aka tabbatar da cewa za a bada koman to take yanki za a damka masa kudi in aka rarraba ba tare da an hannanta kudi to wannan koman ta baci sannan sharaɗi na hudu abin da aka bada na koman a tabbata cewa a wuyan wanda aka ba koman shi aka sani ba kowa ba amma ba na baka koman da baka ce a wani zai- zai bani kai da na ba koman kai ne za ka bani sai in in na yarda na amince kenan za a samu kafil wanda zai lamunce kenan wanda wajen shi zan amsa ko da ba a kawo ba kenan wajen shi zan amsa amma ni kai na sani tun da kai na ba koman sharaɗi na biyar malamai suka ce an ya kuna mu'ajjalan ajalan ma'aluma ya kasance an sanya masa lokaci lokaci sananne ba in baka koman baka ce sai ranar da ka samu dole a tsaya a ƙayyade lokaci daga nan zuwa sati ɗaya ko sati biyu sannan sharaɗi wanda yake na ƙarshe na shida abinda aka bada na koman ya zamanto abu ne wanda ke samuwa a lokacin saukar ajali a tabbata cewa inda zuwa lokaci kaza abu kaza kawai akan iya samun shi a tabbata cewa a iya lokacin da aka sa wannan abu akan iya samu to dole sai waɗannan sharaɗa sun cika in ɗaya ya ratse daga cikinsu to koman bai yi ba to yanzu misali na baka koman mun yi da kai zuwa rana ya ta yau za ka zo min da abubuwan da na baka na koman sati ya cika baka zo mun ba yaya za a yi haƙuri zan yi a ƙara gaba ko yaya za a yi a lokacin nan wannan koman da aka yi ya ɓaci in na iya haƙuri ina iya haƙuri in ƙara ma sati guda amma in na ce a tun da sati ya cika baka zo mun ba shi kenan kuɗi na za ka ba idan kudi na baka ban ba sai in nemi kama wani abu wanda yake na kudi in hudda kudi na domin alkawalin sati muka yi sati ya cika baka zo da abu shi kenan wannan koman da ya faci za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب السلم إلى من ليس عنده أصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد أنه قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنقة قال عبد الله كنا نسلف نبيق أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن عبزة رضي الله عنه فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم آلهم هرس أم لا قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي أبي مجالد عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان هو الثوري قال حدثنا الشيباني وقال والزيت قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن الشيباني وقال في الهندة والشعير والزبيب قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال أخبرنا عمرو هو ابن دينار أنه قال سمعت أبا البختري أنه قال سمعت أبا البختري الطائي رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال رجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يهرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو أنه أنه قال قال أبو الب- أبو البختري قال أبو البختري أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله wato amr a nan kenan amr ne ibn murra ba amr ba ne ba ibn dinar malam allah ya ji kansa yake faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ba da komand wato zuwa mutumin da baya da asalin abin da aka ba shi komand mutum ne baya da abu kuma ka ba shi komand kin kaya kamar yadda muka yi bayani a baya su malaman da suke ganin cewa shi koman rangwami ne aka yi domin sun ɗauka yana daga cikin bai umalai sa'indak sai yadda abin da baka da mallakar shi saboda lokacin da aka baka koman kin kaya kayan nan baka da su a hannu kuma an yi ciniki an baka kuɗi to shine wasu malamai suke ganin cewa asali kenan sai yadda abin da mutum baya da mallakar shi ne illa kasancewar saboda bukatuwa ta jama'a zuwa gare shi shari'a ta yi rangwame amma a magana mafi inganci malamai suka ce kamar yadda shekul islami ya faɗa da almajiransa suka ce kiyasi ingantacce ya tabbatar da wato kuman me yasa saboda akwai amfani ga shi wanda ya bada kuman da shi wanda aka bashi don haka shari'a ta tabbatar mana da shi kamar yadda muka yi bayani shi wanda aka ba shi komanikin kaya kaga a majalisin da aka yi aka kulla wannan yarjejeniya kudi za a damka masa wannan kudade da aka damka masa zai iya saran kaya ya kai garin da zai sayo wancan kaya in ya kai ya sayar ya samu riba kenan anan in da jarin shi kaɗan ne kaga an ƙara masa wato jari an ƙara masa ƙarfi haka shi wanda ya bada komalki inda a ce a nan zai sayi kayan take yanki misali in jika jika zai sayi su to in komand ne ya bada ba sa wuce dala ɗari ko ɗari da hamsin kaga a nan ya amfana to kamar yadda asali game da wannan matsala shine kenan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ya tarar da mutanen Madina sukan bada komalki 'ya'yan itace lokacin da ya isa Madina ya same su suna ba da koma da ‘ya'yan itace shekara ɗaya shekara biyu har na shekara uku sai mutum ya tarar da mai gona sai ya ce masa ina buƙatar da bino tiya kaza a yi ciniki a lokacin nan ya fitar da kuɗi ya ba mai gona mai gona kaga zai ƙara ma gonarsa taki zai yi buƙatunsa sannan lokaci in kaka ya yi lokacin da ake yankar ‘ya'yan da bino shi kuma zai lissafa ya ba shi kaga ya samu dabino da rage inda a wannan lokaci zai saye shi zai saye shi da tsada shi ma mai gona ya amfana da kudaden da aka gabatar masa domin ya kara ma gonarsa taki ya kara faɗaɗa nomansa to shine a nan malam ya yi babi na musamman wanda ke bayani game da hukuncin ba da koman ila man laisa inda hu asu zuwa wanda ba shi da asalin abin da aka ba shi koman misali mutum ne ba manomi ba sai ka zo ka ba shi komanikin abinci shi ba manomi ba sai ka ce ka ba shi zo ka ba shi komanikin hatsi misali bahu ɗari da kaka ina buƙatar wani hatsi nake buƙata bahu ɗari shi kuma ka tabbata ba ya da gona shi ya halatta a ba shi ko bai halatta ba shi ne kenan za mu ga amsar tambayar kenan a hadisin da malam ya zo mana a ƙarƙashin baba shine ma da ya zo mana da hadisin wato muhammad ibn abil mujahid ke faɗa cewa abdullahi ibn shaddad da shi da abu burda ɗan abu musa al-ash'ari Allah ya yarda da su sun aika ni wajen Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai suka ce da ni salhu kenan suka faɗa ma Muhammad ibn Abil Mujadid suka ce masa je ka ka tambaya mana Abdullahi ibn Abi Aufa ka tambaye shi cewa halkana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hinqa ka tambaya mana shi wai shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sukan ba da komandi na alkama su tarar da manoma su ba da komandikin alkama shi suna yin haka me za mu iya fahimta a nan kasancewar abu ne sananne duk lokacin da sahabi ya ce maka a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mun kasance muna aikata abu kaza kuma ba tare da an rawaito hani na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wannan al'amari to wannan matsayinsa matsayin hadisi ne wanda yake almarfu domin abin da aka jingina zuwa zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana kaza to in laifi ne ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kyale muminai ba akan wannan al'amari ba ce sai ya turo sakon da yake hani yake tsawatarwa game da wannan aiki an gane ko don haka yake cewa wa qawluhu kunna nara in kana ma asirin nabiyyi min qabili ma rafa idan sahabi yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna kaza to wannan daidai yake da hadisi wanda yake almarfu tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi a ci gaba da aikata wannan abu don haka shine anan suka ce masa je ka ka tambaye shi shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hinda suna bada komand na alkama qala abdullahi wato abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa sai ya ce kunna musliku nabi'a ahli sham fil hindati wa sha'iri wa zaiti fi kailin ma'lum ila ajlin ma'lum yace tabbas haka ne mun kasance muna ba wato manoma na ƙasar sham sune farke kenan in ma ka ce nabi ko ka ce na baɗi idan aka ce na baɗi ko aka ce na bi an ciro shi ne daga naba an gane ko wanda asalin kalmar wato an ciro ta ne daga wato alistimba in aka ce alistimba wato shine neman bubbugo da ruwa daga cikin ƙasa kenan wanda fito da ruwa daga cikin ƙasa sana'a ce ta manoma a yi ƙoƙari a ƙulƙulu ruwa daga cikin ƙasa domin a yi noma to don haka wanda yake manomi ake kiran shi da nabi ko ka ce masa nabadi shi ne kenan a hausa ake kiran shi farke kenan wanda shi manomi in ya noma kayansa in kaka ta yi kenan idan ya sassake zai lauto ya zo birni ya saida to waɗannan waɗanda suke lauto abinci manoma su kawo su saida su ne ake kiransu al'ambata kenan al'amba kenan jam'i ne na nabi in aka ce nabi shine farke ko ka ce nabadi kamar yadda wani mawaki can yake cewa ala lahibin la yuhtada bi manarihi idza safahu al'audu nabadi yujarjara idza safahu al'audu nabadi yujarjara an gane ko annabadi kenan shine wanda yake farke kenan kasancewar shine yace kunna nuslifu nabida ahli sham wato falke waɗanda suke na ƙasar sham mun kasance mukan ba su koman filhinda wato game da alkama wa sha'ir da sha'ir sha'ir kwaya ce ta abinci wadda tana kama da alkama amma ba alkama ba ce sai ce wa zait wato da mai fi kailin ma'alumi game da zakka wanda yake sananne ila ajalin ma'alumin kuma zuwa lokaci wanda yake sananne wanda ya gabata sharaɗi ne in abin da ake aunawa da zakka ko ake aunawa da sikeli to dole a san gwargwadon adadin tiyar da za a bada na komar ko kuma adadin kiloluwa sannan haka sharaɗi ne lokacin da za a sanya domin sauwa da wannan kayan ya zamanto ajali ne wanda yake sananne a lokacin nan ƙultu sai na ce masa in ji kenan muhammad ibn abi mujali ila man kana asluhu indahu kuna ba da komanikin ne zuwa wanda yake da asalin abin da kuka ba da komani a wajen shi ma'ana mai gona ne kuke ba ko ba mai gona ba ne ba ana sai ya ce makunna na tsaluhun an zalik wato abdullahi ibn abi aufa ya ce makunna na tsaluhun an zalik mu ba ma tambayar su shin kuna da gonakai ko ba ku da gonakai ba ma tambaya kawai iya in sun kawo za mu ba da komani zuwa lokaci kaza muna buƙatar a zo mana da alkama adadi kaza ko mai adadi kaza ko sha'ir adadi kaza amma ba ma tambayar su kuna da gona ko ba ku da gona an gane ko ya ce ma ba a sani sannan sai suka koma aika ni ila abdullahi ibn arza zuwa wajen abdullahi ibn arza bayan na zo musu da wannan bayani na abdullahi ibn abi aufa ba dan ba su gamsu ba da bayanin da abdullahi ibn abi aufa ya musu a'a wato ƙara tabbatarwa ne suka sake aika shi wajen wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan ya sake tambaya su sake ya sake tambaya musu shi shine yace fa sa'altuhu sai na tambayi Abdurrahman ibn Arza fa qala sai yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama yuslifuna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ba da komanikin 'ya'yan itace walan an gane ko ya ce sukan ba da komanikin 'ya'yan itace kamar irin su alkama da saurinsu kenan kamar irin su dabino ko kuma anan kenan kayan gona kamar irin su alkama su sha'ir sai ya ce walam nas'alhum alahum harsun amla waɗanda muka ba kuma ne yace ba ma tambaye su shi suna da gona ko ba su da gona kamar yadda shi abdullahi ibn abi aufa ya faɗa shi ma haka ya tabbatar musu wannan kenan yana tabbatar da cewa wato ba da koman bai takaita ba akan sai wanda yake da abu abunsa kenan za a bashi koman ko da an tabbata mutum ba shi da abun akan iya bashi koman kenan tashi ta rage ya je ya nemo kayan da aka bashi koman don haka kenan a nan ba sai mutum yana da gona ba in dai ka san mutum misali dan kacire ne to a nan kana iya bashi koman kin misali abinci ka ce ina buƙatar buhu ɗari ɗan tiya arba'in arba'in da kaka ina buƙatar su a nawa nawa za ka kawo mu kenan a lokacin nan sai ku yi jinga da shi kenan ku yi ciniki idan kuka yi ciniki ya ce a kaza kaza zai kawo maka kaga kayan ka amince to a lokacin nan kafin a rarraba dole ka damƙa masa kuɗi idan ka damƙa masa kuɗi to zai tafi in ma wannan kudade ya ringa juya su ko kuma ya je ya samu mai gona shi ma ya bada koma da lokaci kaza ina buka ya samu masu gona kai ya raba musu kai kawai shi ka sani in kaka ya yi kenan shi zai zo maka da wannan abinci wanda ka bashi koma da shi shine a nan ya ce ba ma tambayar su shin suna da gona ko ba su da gona mu dai muna ba su koma kaga inda kasancewar dole ba da koman sai ga wanda yake mai abu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taka musu burki da ya ce ku tsaya ku tambaya ku bincika in mutum yana da abu ku bashi in baya da kada ku bashi to haka suka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya musu wata ka'ida na cewa su tambaya kenan wannan yana nuna halaccin wanda ba shi da asali baya da mallakar abu ma ana iya bashi ko malikin abu kenan baya cikin kuma sai yadda abin da baka da mallakar shi baya ciki shine anan yake faɗa yake cewa ba ma tambayar su ma kunna nas'aluhum an zalik ba ma tambayar su shin kuna da gona ko ba ku da gona kenan ba sai mai gona ba ake bashi ko ko wanda bashi da gona ana iya bashi shi dai a tabbatar da waɗannan sharuɗa kamar yadda bayani ya gabata sannan malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a baban wato shi ne dai hadisin ashaibani daga muhammad ibn abi mujadid sai ya ce bi hada wa qala sai yake cewa fa nuslifuhum fil hindati wash-sha'ir wato mukan ba su koman game da alkama wato da sha'ir kenan a wannan riwaya ta wato shine Khalid ibn Abdullah daga Ash-Shaybani kenan sabanin riwaya ta Abdul Wahid ibn Ziyad daga Shaybani shi me ya faɗa me yake cewa yuslifuna wato fil hindati wa sha'ir wa zait shi kuma wannan sai yace fil hindati wa sha'ir kenan a waccan riwaya da ta gabata sai aka samu ƙarin wa zaiti amma a wannan riwaya kenan ta Khalid ibn Abdullah fil hindati wa shahir sannan malam sai ya zo da hanya kuma ta Abdullahi ibn Walid daga Sufyan al-Thawri shi kuma daga Ash-Shaybani sai ya ce wazaiti kenan irin wacce riwaya sai ya ce wazaiti wato da mai bayan kenan alkama da sha'ir sannan kuma riwaya ta kutaiba daga jarir shi kuma daga shebani sai ya ce filhindati wa sha'iri wa zabib maimakon wa zaid sai ya ce wa zabib da azabib wanda azabib bayani ya gabata ainihin inabi ne in an shanya shi ya bushe ya motse akan auna shi tiya tiya shine ake kiran shi azabib amma in yana danye inab ake ce masa don haka waɗannan kenan duka abubuwa ne waɗanda ana iya bada komanikinsu shine kenan bambanci riwayar shine malam ya kawo mana kenan karin fa'idar da yake ciki shi wannan yace wazabi wancan ya takaita akan kenan alhinda wa sha'ir wacce riwaya da ta farko sannan da wannan ta sufyan kenan sai suka zamanto daidai fil hinda wa sha'ir wa zait sannan malam ya zo da hadisi na uku shine hadisin wato abul bakhtari abba'i ke faɗa cewa na tambayi abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda an salami fin nakhli game da wato hukuncin ba da koma da game da 'ya'yan dabino ma'ana dabino ne ya yi 'ya'ya ka zo ka ba da koma da shi faƙala sai ce na hannabi sallallahu alaihi wasallama an bai in nakhli hatta yi ukala minhu wa hatta yuzan ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da wato 'ya'yan dabino hatta yi ukala minhu sai an kai lokacin da ya inganta a cikin nan sai ya nuna wa hatta yuzan kuma sai an auna an gane ko in komanda ne kenan sai an auna an san adadin tiya nawa ne domin shi koman ba a masa ciniki wanda yake na kirdada komanda dole ne ya kasance in abin da za a auna ne to da zakka ya a tabbata cewa tiya nawa ne in abin da ake aunawa ne da sikeli a tabbata kilo nawa ne shi ne yake cewa mazala yake faɗa yake cewa duk wanda zai ba da koman falyusilif fi kailin ma'alumin ila ajalin ma'alum don haka anan abdullahi dan abbas da aka tambaye shi game da ba da koman game da 'ya'yan dabino ga ya dabino ne dabino ne sun yi 'ya'ya ka zo ka bada koman ka ce 'ya'yan dabina nan ina da bukatar su zan bada koman din su abdullahi dan abbas sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da 'ya'yan itacen dabino hatta yi uka dabino kenan sai ya kai ya inganta wato a ci shine sai ya nana kenan hatta yi uka dabino sai an fara ci kaga fara ci ko wannan ya ta'allaka ne da nuna shi kenan sai ya nuna kamar yadda ya gabata kenan hatta ya gudu wa salahu manzo Allah ya ce ba a sayar da 'ya'yan itace sai ne nasu ta bayyana sai ce wa hatta yusa kuma sai an auna an ga tiya nawa ne domin shi koman ba a masa ciniki na baga ciniki na hashashe dole sai an an wannan an san kinan adadin sa faqala rajulun wa ayyu shay'in yuzan wato wani mutum wani mutum sai ya faɗa ga abdullahi dan abbas sai ce wa ayyu shay'in yuzan wani abu ne za a auna kin qala rajul wani mutum ila janibihi yana gefen abdullahi dan abbas an gane ko sai ya faɗa sai ya ce masa hatta yuhraz ai sai an tarar da shi an kiyaye shi an san kenan tiya nawa ne sannan ya halatta kenan a wani shine abin da yake nihi wa ayyu shay'in yuzan yace wani abin ne za a auna kin kenan abin da yake nihi da awon sai an yanke shi an tarar da shi an kiyaye shi an san tiya nawa ne sannan kenan ya halatta a takaicin shi wannan hadisi na abdullahi dan abbas ba yana hani ba ne game da kwata-kwata a wajen ba da koma yana hani ne kamar misali abu wanda yake a shi an ayyana shi a tabbace misali dabino ne ya yi yaya na zo gonarka na ga dabino sun yi yaya to waɗannan dabinai baya halatta in ba da koma su kai tsaye in ce dabino kaza da waɗannan dabino da na gani zan ba da koma su baya halatta me yasa saboda sharaɗi abu na farko waɗannan dabinai dole sai sun nasu ta bayyana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace sai nasu ta bayyana kuma kaddara cewa lokacin da na zo na ga 'ya'yan dabina na ce na baka koman jikinsu kaddara cewa nasu ta bayyana kuma baya halatta me yasa saboda sharaɗi a wajen koman in abin da ake aunawa ne da zakka sai an san adadinsa in wanda ake aunawa da skeli ne sai an san adadinsa kenan wannan yana nuna kenan ainihin kamar misali da binnai wanda ga ‘ya'yansu ya bayyana wannan baya halatta a bada kumalikinsu amma in ya kasance majhuli ne ma'ana in baka ‘ya'yan wannan kumalikin da biyu misali ba gonar ka ta wuri kaza ba a ni dai kawai komar da ne da bino zan baka na wannan shekara ina buƙatar bahu kaza to wannan shi ya halatta amma in abin a ayyana ne a ce da bino kaza a bada komar in yayansa to wannan baya halatta in kafin nuna shi ta bayyana an yi ciniki cinikin da ya haramta domin ba a sayar da 'ya'yan itace sai nuna su ta bayyana kuma sannan a cikin sharaɗa na koman kenan sharaɗi ya ratse domin sai an san zakka na wani an gane ko amma haka in zo in baka to wannan kuma abu ne wanda yake ya halatta kenan shine a nan ya ce da aka masa tambaya shi abdullahi dan abbas game da koman finnakli wato game da 'ya'yan da biyu faƙada sai ce na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakli hatta yi buka da miku wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan dabino hatta yi buka da minhu sai an fara ci kenan sai ya nuna wa hatta yuza kuma in kuma da ne sai an auna an ga tiya nawa ne kenan sai an san kenan adadin tiya nawa ne kenan za a bada na koma qala rajulun sai wani mutum ya ce wa ayyu shay'in yuzan ya ce wani abu ne wato za a auna an gane ko menene kenan me yake nihi da cewa hatta yuzan hatta yuzan qala rajulun ila janibihi wal mutum a gefen abdullahi dan abbas sai ce hatta yuhraz abinda malam yake nihi hatta yuhraz ma'ana sai an tarar da shi kenan an kiyaye shi kaga shi kuma menene kiyaye 'ya'yan dabino sai lokacin da aka yanki dabino kenan za a gyara shi a kai rumbu inda ake tara shi kenan an tara shi an san adadin shi wannan yana nuna mana kenan halaccin kenan in ka fahimci abinda mai tambaya abinda mai tambaya yake nihi ba laifi ba ne kai ka fahimtar da shi yadda zai gane kamar yadda a nan wani yana gefen abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda sai ya ce ga abinda ma da yake nufi hatta yi huras ma'ana sai an kiyaye shi ma'ana sai an kiyaye shi kenan a wurin da ake tara shi shi kuma kiyaye shi a wurin da ake tara shi sai an san adadin shi galibi duk wanda kaga ya yi rumbuto ya san adadin abin da ya sa rumbun shi in sango ne ya san sango nawa ya sa in awo ne na tiya ya san tiya nawa ya zuba a cikin rumbun shi sannan sai malam ya zo da hanya ta mu'az daga shu'uba daga amr daga sai yake faɗa ya ce cewa abul baktari yake cewa na ji abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda na faɗa cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan dabino wato sai sunna na kenan sai an fara ci kuma sai an auna baya halatta a bada koma da shi shine malam sai ya ce misalahu kenan kwatancin wacce riwaya da ta gabata an gane ko kwatancin riwaya ta gabata kenan ta adam daga shu'uba daga amr daga abul baktari kenan kwatancin wannan wannan riwaya kwatancin ta ce wannan ta mu'az daga shu'uba daga amr باب السلم في النخل قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في الخ- في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البكتري عن أبي البكتري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم عن السلم في الخ- في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ي... حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده أي حتى يبرز wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin ba da koman game da 'ya'yan dabino shin na halatta mutum ya bada ko bai halatta ba mutum ya bada kenan mu gane akwai bambanci tsakanin wannan babi da wancan wanda ya gabata wanda ya gabata shine ba da koman ga wanda ba shi da asalin abin da aka ba shi koman misali mutum ne ba manomi ba ka ba shi koman to wannan kuma sai yake bayani game da hukuncin ba da komar game da 'ya'yan da biyu shin yana halatta ko baya halatta shine a nan wato malam ya zo mana da hadisin abul bakhtari daga yake faɗa yake cewa na tambayi abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda game da hukuncin ba da koman da nakhli game da 'ya'yan da biyu faƙala sai yake cewa nuhiya an bai'in nakhli kwarai an yi hani game da sayar da 'ya'yan dabino hatta ya sulo wato sai ya inganta menene ingancinsa shine nuna kenan baya halatta a sayar da 'ya'yan dabino sai sun nuna kamar yadda bayani ya gabata bai takaita ba ga 'ya'yan dabino duk wani abu da za a saida na 'ya'yan itace ko wani abu wanda yake na ya wannan kwaya ta abinci sai in nunarta ta bayyana sannan ya halatta a saida kafin nunarta bayyana baya halatta a sayar shine yace nuhiya an bai'in nakli yace an yi hani game da sayar da 'ya'yan dabino idan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an umarce mu da kaza ko an hane mu game da aikata kaza kai tsaye hanin ko umarnin na komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ce hatta ya suluha ai sai ya inganta ma'ana shine sai ya nuna wa an bai ilwarki na sa'an binashis haka wato an hane mu game da sayar da azurfa na sa'an akan jinkiri binashis da wanda yake zartacce baya halatta misali in za a yi canji ka ba da azurfa kai tsaye za a baka zinare an gane ko misali ka bada kai tsaye cewa sai an samu sinarin a baka kamar yadda muka yi misali a baya mutum ne yakan samu naira lokaci zuwa lokaci to baya halatta ku yi cinikin naira yanzu ka ba shi saifa in ya samu naira ya baka ko kuma mutum ne da naira shi a hannu ya baka in ka samu saifa ka ba shi to wannan baya halatta an gane ku domin sharaɗi a wajen canji wato shine hannu da hannu jinkiri baya halatta in jinsi ya kaɗaita dole ya zamanto tamka da tamka in jinsi ya saba fifiko ya halatta amma jinkiri ba ya halatta shine anan ya ce wa an bai ilwarki na sa'an binajis wato an hane mu game da cinikin azurfa kenan da zahabi ai da zinare na sa'an akan jinkiri binajis da wanda yake zartacce baya halatta dole yanda na damka maka azurfa ta ka damka min zinare take yanki kamar yadda na baka nera take yanki dole ka bani saifa jinkiri baya halatta haka misali lokacin da na zo da yan jika goma nake bukatar abin canji to baya halatta a samu jinkiri in meka maka jika goma kai tsaye kai maka lissafa canji na jika goma ka bani ba maganar ka bani jika bakwai ko jika takwas ka ce cikon sai ka samu baya halatta sai dai in bar maka jika goma ta a matsayin jingina abin da ke wajenka na canji wannan na amsa ne ramce in ka samu canji ka hudda jika bakwai kinka kenan ka ajiye mu saurana ko kuma in je in na samu jika bakwai in kawo maka in karbi jika goma ta shine ya ce na sa'an akan jinkiri binajis da wanda yake zartacce kenan dole a yi hannu da hannu sannan sai ce wa sa'altu bin Abbas an salami fi naqli na tambayi Abdullahi dan Abbas game da matsayin ba da koma da game da ƴaƴan ƴaƴan da biyu fa qala sai ce na annabi sallallahu alaihi wa sallama an bai in naqli hatta yu'kala minhu aw ya'kula minhu hatta yuzan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da sayar da ƴaƴan dabino hatta yu'kala minhu sai an fara ci kenan fara ci na kasancewa kenan bayan nuna kenan sai in ya nuna sai ya ce au ya akula minhu ko kuma sai shi mai gonar kenan ya fara ci domin shi ya san nunar kenan 'ya'yan itacensa in ya fara ci kenan ya tabbata cewa ya nuna in ma kenan shi ya fara ci ko kuma jama'a su fara ci kenan fara ci na kasancewa bayan nuna sai ce hata yuzan kuma bugu da ƙari sai an auna sai an auna an ga kenan tiya nawa ne saboda shi harka ta koman dole in abin da ake aunawa ne sai an san adadin shi kina wannan yana nuna mana in har ba wani da ƴaƴan dabino ba ne waɗanda suke an ayyana to wannan yana halatta kamar yadda jumhurin malamai sun tafi akan cewa in dai abun ba a ayyane yake to wannan ya halatta ka ga mai gona ka bashi koman in ƴaƴan itace abin da kake bukata amma ka zo gonar ka ga ƴaƴan itacen ka ce ka bashi koman in waɗannan to baya halatta baya halatta domin me yasa ka ba da koman ne ga abin da ake aunawa wanda kuma ba a san adadin shi ba yana iya kaiwa yana iya kasa kaiwa kuma bugu da ƙari takan iya yiwuwa da nashi bata bayyana ba sayar da abu kafin bayyana da na shi yayin itace baya halatta sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban shine dai hadisin abul baktari yake cewa na tambayi abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda game da ba da koman game da 'ya'yan dabino faƙada sai ya ce na annabiyu sallallahu alaihi wa sallama an bai isamari hatta ya wato manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace wato sai sun inganta ma'ana shine sunnuna sai ce wani ha anil warki bi zahabi na sa'an bi najis wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da azurfa da zinare na sa'an akan jinkiri bi najis da wanda yake zartacce kenan ba za ka ba da azurfar ka take yanke a ce sai an samu zinaren a baka ko kuma ka karbi zinaren kenan azurfar sai ka samu sannan ka bayar wannan baya halatta dole ne ya kasance hannu da hannu sai ya faɗa ya ce wasu altubuna abbasi radiyallahu anhuma faƙala kuma na tambayi abdullahi ɗan abbas game da wannan al'amari kenan na ba da koman da ƙin 'ya'yan dabino sai ce na hannabiyu sallallahu alaihi wasallam an bai in nakhli hatta ya akula au yu'kan wa hatta yuzan ya ce na tambayi wannan abdullahi dan abbas ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da 'ya'yan dabino hatta ya akul kenan sai mai gona ya fara ci an gane ko ya tabbata kenan ya nuna au yu ukal ko kuma an fara ci kenan ko da ba mai gonar bane kenan sai an tabbata an fara ci kenan fara ci kwana kasancewa bayan nuna kenan in kwa 'ya'yan itace sun nanatu wannan an amintu game da wata ja'iha kenan wata musiba da za ta iya wato hallakar da su shine na karancin ruwa ko abin da ya kama da haka sai ya ce wa hatta user kuma sai an auna kuntu sai na ce masa wa ma user me yake nini da cewa wato sai an auna qala rajulun inda wani mutum wanda ke zaune a gun abdullahi dan abbas sai ya ce masa in baka fahimta ba abin da yake nihi hatta yuhraz sai an tarar da shi kenan an kiyaye shi an kai shi inda ake ajewa kenan an tabbata ga adadinsa sannan ya halatta kenan a yi ciniki kenan a takaice dukansu waɗannan hadisai suna nuna halaccin kenan yin koman an gane ko suna nuna halaccin kenan yin koman game da 'ya'yan itace waɗanda suke an ayyana su amma sharaɗi ya zamanto kenan da na ta bayyana da ta bayyana in gona ce kana iya zuwa kenan ka ga gonar mai gona amfanin nan da ka shuka ga shi dai ne na shi ta bayyana to na ba da komar ke shi tiya kaza nake bukata an gane ko tiya kaza nake bukata to a lokacin nan ya halatta tunda na ta bayyana ko da ainihin ita wannan gona ce ya halatta misali sai ka ba da komar kin bahu da ka ba da bahu wannan komar kin bahu a lokacin da aka girbe wannan amfani aka tarar da shi kenan sai a auna in aka auna in ya kai gwalgwadon abin da ka ba da koman shi za a baka in bai ɗan abu ya rage kenan dole za a dawo maka da sauran kudinka kamar yadda su jumhurin malamai sun tafi akan cewa innina ta bayyana kenan yana halatta ka ayyana 'ya'yan itacen da kake so ka ba da koman tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa kan ayyana cewa ga ainihin itacen da ka ba da koman wannan baya dacewa amma kana iya ba mai gona komankin abin da kake bukata na 'ya'yan itace ba tare da ayyana masa cewa na gona kaza a wannan hadisai ke na malamai suka kafa hujjar akan cewa kana iya ba da na ainihin ga gonar da kake bukata a baka 'ya'yan itacen da amma a tabbata cewa 'ya'yan itacen da nasu ta bayyana wannan ya halatta kenan in ka bada abin da ka bada na koman in lokaci ya yi an girba an auna in ya kai adadin a baka in ya rage kenan a nan sai a dawo maka da sauran kudinka babul kafili fi salam قال حدثني محمد بن السلام هو البيكندي قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من هديد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sanya lamuni a wajen bada koman me ake cewa kafil kenan shine lamuni a hausa shine kenan bature yake kiran shi kamar a matsayin responsible wanda in har abin da kake da bukata bai zo ba kenan ka san wane ne zaka kama misali ina son zan baka koman to amma sai ya kasance ba ni da wata masaniya game da al'amarinka ni ban gamsu ba da al'amarinka ban samu nutsuwa ba to a nan sai in ce maka je kaka zo min da wani lamuni an gane ko in ya ce in baka in baka kenan in baka zo min da kayan da na baka na koman kenan shi zan shi zan kawo kenan kaga wannan lamuni kenan a nan ya dora abin a wuyan shi in har wanda aka bashi koman bai zo da wannan kaya kenan ga wajen wanda za a nemi kaya to menene matsayin kenan sanya kafil a wajen ba da koman shine lamuni shine anan malam sai zo mana da hadisin al-aswad ibn qais an-nakhai daga aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci a wajen wani bayahudi bi nasi'a wato game da jinkirtar da kudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da kuɗin da zai ta sama wannan bai hude ya ba shi take yanke amma an yi ciniki ya saya wanda ya sayi sa'i ashirin ne ko mu ce tiya ashirin kenan ta sha'ir to wannan bai hude shi bai yarda ba a tafi da abincinsa ba tare da an damƙa masa kuɗi me za a yi wa rahanahu bir allahu min hadidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina masa silken shi na yaki wanda yake na bakin karfe ne manzon Allah ya bashi kaga wannan silke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya damga masa shine a matsayin kafilke shi jingina silken da ya bashi kenan in har bai dawo masa da kudin sa to wannan silke ta hanyar wannan silke zai sayar da shi kenan ya fitar da kudin shi kenan don haka wannan yana nuna cewa in mutum bai yarda da kai bai amince da kai in zai baka koman to ba laifi in ya yarda ya amince sai ka zo masa da wani wanda wannan shine matsayin lamuni in baka zo masa da kaya kenan ya san wanda zai kama in ya yarda ya amince wannan ya halatta babu rahani fi salam قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش أنه قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن بالسلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ba da jingina a wajen komand lokacin da za ka ba da komand shin akan iya ba da wani abu a matsayin jingina ko bai halatta ba a bada shi ne a nan malar sai ya zo mana da hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci zuwa wani lokaci sananne a wajen wani bai hude shine dai hadisin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi tiya ashirin ta sha'ir zuwa lokaci kaza cewa zai zo masa da kudinsa wartahana minhu dir'an min hadidin wato wannan ba yahudi sai ya jingini sirke na bakin karfe daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'a sai an bashi jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina masa sirken shi na yaki wanda sulke ne wanda yake na bakin ƙarfi to wannan yana nuna mana yana halatta in ka ba mutum koman ka karɓi jinginar wani abu a wurinsa ran da ya zo maka da kayan da ka ba shi koman ya karɓi kayan shi idan bai zo maka da kayan da ka ba shi koman kenan ka san ta hanyar da za ka hulta kudinka an gane ko kenan sai ya baka wani abu wanda yake matsayin garanti ne a matsayin jingina ka karɓa in ya ka damka masa kuɗi a wannan koman da ka bashi in ya zo maka da kayan da ka bashi shikenan sai ya karbi kayan shi wanda ka jingina in kuma bai zo maka da kayan da ka bashi koman kenan wannan kaya da ka amsa jingina nashi kenan wannan kaya sai a sayar da su in an sayar da su ka fidda kuɗin ka abin da ya rage a bashi in kuma kuɗin ka basu kai ba kenan wani abu ya rage in ya so ka biyo shi bashi ya cika maka kuɗin ka shine a nan kenan malam ya zo mana da wannan hadisi wanda ibrahim wato amash yake cewa mun yi muzakarar wato mas'ala ta ba da jingina a wajen koman a wajen kenan ibrahim ibn yazid annakai shi amash ya ce wajen malami na ibrahim ibn yazid annakai wato mun dan yi muzakara ta abin da ya shafi ba da jingina a wajen koman shin yana halatta ko baya halatta a lokacin nan wato sai shi ibrahim yake faɗa masa cewa al'aswad ibn qais annaka'i ya bani labarin hadisi daga aisha allah ikada mata yadda aisha take faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci a wajen wani bayahudi ila ajalin ma'alumi zuwa lokaci sananne wanda manzon Allah ya kayyade masa zai zo masa da kudinsa amma a yanzu babu kudi lokaci kaza zan zo maka da kudinka wannan ba yahudi ya nuna shi bai yarda ba sai an bashi jinginar wani abu wartahana min hudir an min hadid shine wartahana shi ba yahudan ya karbi jingina ta dir'an wato silke min hadidin na bakin karfe minhu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kenan wannan silke shine garanti idan ba a zo masa ba da kudin abincin shi da aka karba kenan ta hanyar wannan silke zai fitar da kudin shi kenan dan haka wannan yana nuna in ka ba da koman ba laifi wanda ka ba shi koman kana iya karbar wani abu jingina a wajen shi in ya zo maka da kayan da ka bashi na koman kenan ya karbi kayan shi in bai zo maka da kayan da ka bashi na koman kenan ga ta hanyar da zaka wuce kudin ka wanda dama asali a wajen ba da bashi jingina wato take kasancewa ga mutumin da baka amince masa ba wanda dai baka amince ba a nan kana iya cewa ba za ka bashi bashi ba dole sai ya baka jinginar wani abu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanu maqbuda ubangiji ta'ala ya ce in kun kasance akan hali wanda yake na bulaguro kuna nihin ku yi mu'amala tsakankanin ku ta bashi kuma babu marubuci wanda zai rubuta cewa wane dan wane ya karbi adadin kudade kaza daga wajen wane a lokaci kaza kuma an yi alkawali lokaci kaza za a biya ubangiji ta'ala ya ce farihanu makabuga a samu jingina wadda take abin karba kenan ka karbi wani abu a matsayin jingina kaga kenan ita ma a mu'amala ta koman in baka yarda da mutum baka amince masa dari saman dari to ba laifi bane ba in zaka bashi koman ka ce sai ya kawo wani abu a matsayin jingina kenan in bai zo da abin da aka bashi koman kenan ga ta hanyar za a fitar da kudaden nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك